بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تعف سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا بالياس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
فصل الوجه الرابع أن يأتي من الكلام بمجمل أو ولفظ وينفذ من القول بمشكل ممكن حمل- حمله على النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره ce fasali ne alhukum fi ma law kana al-kalamu yahtamilu sabban aw ghayruhu hukuncin zancen da zai iya daukan zagi zai iya daukan wata fuskar ba zagi ba to shine yace al-wajhu rabi'u fuska ta hudu hanya atiya min al-kalami bi mujmali Eh, ya zo a cikin magana da mujmal wato islahi ne na ulama usulul fiqh ba mujmalin na na kishiyar mufassalin ba ne mujmal na alfazu akwai wanda yake muhukan akwai mujmalu akwai mufassalu mujmali shine wanda ake zuwa da kalma sai dai ka bincika ka gaya za ka kalle ta kamar wadda ƙur'ani ya ce wasariku wasariƙatu faƙaɗahu aidiyahuma to wannan kalmar sariku mujimali ce shi yasa malamai suke ta kallanta maluku ya ce da wanda ya shiga ya ɗauka a ɓoye ya fita ba izini da wanda aka ba shi mulki ya riƙe gwamnati ya ɗebi kuɗinta shi a gurinsa duk da wannan da khiyana da abu ɗaya ne so da mujimali ne kwa da yadda ke kallonsa kamar wadda annabi alaihi ce alƙatilu la ya risu wanda ya kisa baya gado su raka mujimali ne kowane fakihi da malamin makaranta ta, ta mazhabobi wanda ya kalli maganar saboda ƙatilu ya ce wani ya tafi akan ƙatilul amdi ko ƙatilul amdi kisan ganganci saboda haka wannan ba zai gado ba wani sun tafi akan ƙatilul haɗai kisan kuskure in an yi to ba zai gado adiyyar da ya karɓa ya ka biya ba waɗansu sun tafi akan katalul adali ko da na adalci ne shi ne wanda yake zartar da hukunci a gwamnatin ƙasar in wanda zai gada ya yi kisa ko aka kashe shi aka yanke masa hukuncin kisa shi zar- zartar da hukuncin kawai suka annaba alaisa katile ce kawai suka ce ya shiga ciki da katalar amda da katalar haɗe da katalar adili kawai da abu ɗaya ne kawai shi ke to wannan shi ne mujimalu ya ce idan mutum ya zo da kalma wai take mujimala ce za ta iya ɗaukan wannan za ta iya ɗaukan wannan za a yi ta kallanta da fuskoki wai ya lafi zumin alƙawali bi mushkili ya yi lafazi da magana wacce take mushkil wato ba rikitacciya ba ake nufi mushkila a nan ana nufi wacce take iya ɗaukan fuskoki mumkinun hamluhu ala nabi sallallahu alaihi wasallama aw ghairihi zai yi wa iya ɗaukan ta a ɗora ta akan annabi alaihi salam ake nufi aw ghairihi ko kuma wani sa ake nufi to ويتردد في مراد به من سلامته من كربه inda makaruhi aw yutaraddadu fil muradi bihi ko kuma a kai a komo wajen me ake nufi da shi min salamatihi min al makaruhi Eh, daga kubutar- kubutarsa daga makaruhi a Au sharrihi sharri.
ko kuma sharrinsa kalmar tana iya daukan wa'annan gaba daya
فها هنا متردد النظر to wannan anan mutaraddadin nazari abin kaiwa da kuma ne wajen lura
wa hairatul ibari ibari da kuma rudewa ta ibra wato shine lafazi da za a yi ibra ko ibratu to furta kalma da za a samu rikici
wa wajen mazannatul ikhtilafin ikhlafi mujtahidina da matsan matar sabanin mujtahidin kamar da na faɗa alkamar sariku da kalmar katilu din nan ikhtilafin mujtahidin
wa waqfatul ra'il istibra'i muqallidina da kuma tsayuwar istibra'il muqallidina muqalladai wanda muqallad muqallidina ko ko muqallidina in muqallidina eh su mabiya kenan to za su samu kubuta ko kuma muqallidina su wanda ake ratiyarwa to li halika man halaka an bayyinatin wahaya man wa ya man haya an bayyinatin bayyana su kaga abin nan yi a nan ƙur'ani ya ɗauka amma ba da sumbar ayar ba shi ne kamar mai da shi kamar magana wanda zai halaka ya halaka akan yana sane wanda zai zai rayu ya rayu shi ma yana sane
فمنهم من قلب فرة النبي صلى الله عليه وسلم وهما حماية hima irdi قربه daga cikin malamai akwai man gallaba hurmatan nabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya rinjayar da alfarma annabi alaihi wasallam da mutuncinsa wa hamahi ma irdihi ya kuma kare katangar mutuncinsa
فجرس على قتل ajasara ala Hajarasa.
katili على ya القتل yanke hukunci ce ko a kashe mutumin da ya yi amfani da irin wannan lafazin تو- kawai bangaren mutuncin annabi sai ya rinjayar kawai a kalli wannan shi a kashe wanda ya yi haka تو. ومنهم من أزم حرمة الدم matattani waɗansu kuma da cin malaman sai suka ga girman jini na ɗan adam cewa a zubar da shi a'a wadar alhada ودرع الحد bi shubuhati بالشوفة sai ya kiyaye kare shi haddi da shubuha saboda annabi alaihi salatu wasallam idrabul hudud bi shubuhat ko kaga aka samu wani ɗan makartada sai amfani da ita تو.
lihtimal al إجمال القول domin zancen yana iya daukan kalma biyu da daune ya dauna waɗansu malaman suka ce ko alfarma annabi alaihi za a duba kawai da yanke masa hukunci wani suka ce a girman jini za a gani sai a yi dar'il hudud bi shubuhat
وقد اختلف أئمتنا في الرجل fi rajulin malaman mu sun yi sabani a cikin hukuncin mutum تو أغضبه mu gari mu كريمه yabinsa bashi ya fusata shi فقال له صل على نبي محمد صلى الله عليه eh وسلم kamar yadda kasashen laraba suke da an zo za a yi wata rigima ko a mota kowa ya sai ce salli ala muhammad to salli ala nabi sai ka ji kowa gurin ya ce allahumma salli ala muhammad to zan ce ba a fiye san haka ba dai to amma yana maganin tuna tun da ba mai da raddi ake mara kyau ba to shi da ya zo إيه sai ya gaya masa ya ce da salli ala muhammad إيه فقال له الطالب to shi wanda yake bin haƙƙin sai ya ce لا صلى الله على النبي من صلى عليه eh kada Allah ya salati ga wanda yau annabi alaihi salam salati kaga ya fusata إيه فقيل sai لسنون aka ce da surnunu هل هو كمان شتم النبي صلى الله عليه وسلم au shatamal شتم malaika الملائكة الذين allazina yusalluna يصلون عليه alaihi shi kamar wanda ya zagi annabi ne alaihi salam ko kuma ya zagi mala'iku da suke wa annabi alaihi salati alaihi salatu wasalam salati قال kala la sai ya ce لا a إذا كان على a مواء wa sabta min al-gadabi كدبي in ya zama abu sa abinda ka siffata na fushi ne ba za a ce ba haka ba لأنه لم يكن mudmiran مدمرا ashatima شتما don bai zama ya boye zagi ba ba boyewa ya bulle a ransa zagi yake nufi a
وقال أبو إسحاق البراكي baraki abu isa kalbaraki ya ce babu وأسبابه wani alfaraji bin mana alfaraji.
su babu dan faraji لا ya يقتل yi kutalo ya ce لأئمة ba a kashe shi لأنه إنما ma شتم shataman الناس nasa domin mutane ya zaga وهذا نحو hau kaule قول su سبنون wannan shine kwatankwacin maganar su bununu لأنه لم يعذره garabi bai بالقدم masa uzuri da fushi ba في شتم النبي Nabi صلى الله عليه sallama وسلم cikin zagin annabi tsira da muncin Allah ولكنه sai dai cewa shi لما احتمل الكلام inda عنده wuyan da inda zancen ya zama yana da harshen dan a gurinsa walam takun ma'ahu karinatun qarinatun kuma a tare da shi babu wata karina wata alama tadullu ala na shatin shatamin nabi nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu ita ke nuna zagin ando mai tsira da amincin Allah aw shatimin malaikati sallallahu salawatullahi alaihi ko alaihi kuma zagin mala'iku amincin Allah ya tabbata gare su wala muqaddimati babu kuma wata mukaddima ta ilimi yuhmalu Yuhmalu alaiha alaiha kalamuhu.
kalamuhu da za a ɗau zancensa a kai a ce zagi yake nufi balal qarinatu ita tadullu dai ala karina Mm.
wato yanayin da aka yi magana da fusata shi da aka yi to ala anna tadullu ala muradun anna nas muradahun nasu cewa abin da yake nufi mutane to gairu haula'i ba wa'ancan ba ba ajal ba qaulin mala'iku ba.
akharin abu Eh, domin faɗa ɗaya gare shi to salli ala nabi to shine
وهمل قوله وصفه لمن يصلي عليه الآن yau sai aka ɗauki zancensa da zaginsa ga wanda ya yi salatin a gurin shi wannan mutum da shi yake
لأجمل لأجل لأجل أمر أمر آخر آخر in bi haza inda Bi ka haza zabi inda domin wani ya gadabi.
umarce shi a cikin fushi sai suka ce wannan za a ɗauka تو وهذا معنى قول dole السكون sukunu wanda ita ce ma'anar faɗar sukunu تو وهو مطابق للتي sahibai ساهي سبيه shine ya dace da dalilin sahibai wato abokansa guda biyu su kawai وصحب حارس بن بن مسكين مسكين.
القاضي harisu dan miskin alkadi ya faɗi wa gairuhu إيه.
da wannan ya tafi في مثل haza هذا ilal katila Ilal cikin katila.
kwatankwacin wannan ce kawai kisa ne وتوقف أبو abul hasan الحسن al-kabisi القاضي abul hasan al-kabisi ko sai ya shiru في ya قتل katila rajulin رجل cikin kisan mutum قال كل صاحب الدوكي kundikin أرنان arnanu haka ya ce walau kani da biyan mursala ولو كان نبيا مرسلا kullu sahibi kundikin karna إيه ce dukkan mai hotel إيه ya ce karnanu wato mara kishi ne shi ne أما- karna shi karnanu da kawadu da karnaku suna da bambanci shi karnanu shi ne wanda yake shigar da mutane inda matansa suke ko shigar da su inda kannansa suke mata ko kuma 'yan uwansa mata bai damu ba don kuɗi zai samu to shi ne karna wato da yusi ne ba shi da kishi shi kuma kawado shi ne wanda yake haɗa maza da mata a guri a yi ta kuɗi don ya dinga- ya buɗe guri na masha a kurin ana taro na kawado ke to فأما-
to amma ita kalmar sahibu hunduk إيه magana ce kinaya ce in aka ce ɗawilun nijadi mai tsawon maratayin takobi mai yake nufi mutum ne dogo haka ya ce sahibu hunduk ana nufi mai kuɗi mai kuɗi shine ma'anar sahibu hunduk domin a wancan zamanai na duniya kusan ko yanzu da wanda ka ga ya gina hotel da gurin kwana da komai talaka ba zai iya ba to shi sa an ce sahibu kundin wato mai kudi ne to sai ya nuna cewa duk masu neman kudi mafi yawa a wa'insu lokatai sukan zama ba sa kishi matarsa za ta yi ta huɗa da kowa a yi ta abubuwa ko ya gina guri ya sa matar a ciki da sauran jama'a suna zuwa ana ta fita so da dukiya tana shiga bai damu ba مم.
to kawai sai ya ce kullu sabifun rikin karnanu duka mai hotel Mm.
mara kishi ne walau kana da biyan mursala ta ce ko da annabi ne da aka aiko فأمر بشده to بالقيود yana faɗa sai ya ba da umarni bi shaddihi a tsare shi بالقيود yuriyu kuyudi da maruruwa wata da yi والتضييق da alaihi عليه.
da kuma tsaurara masa حتى يستفهم da bayyana ta ala jumlati عن alfazin جملة أو har sai an samu shaidu an nemi hujjoji an nemi shaidu an fahimci wato jumlatin alfazi jumlolin wannan alfazan da ya faɗa وما يدل على alama مقصده kasadihi da abin da yake nuna manufarsa burinsa هل أراد أصحاب na duk الفنادق al'ana yana nufin ma'abota hoton na yanzu fa ma'alumun annahu annahu laysa laysa biyun nabiyyun nabiyyun mursal mursal eh an san cewa babu annabi mursali a cikin masu hoton na yanzu fa yakunu amruhu akhaffa haffa to al'amarin sai zama da sauki wa qala lakin yace sai dai mm, lakin zahirin zahiru lafazihi lafzihi zahirin lafazinsa al'umum al'umum da kulli sahibul kulli hudubi sahibul fundu wato umumi ne magami ne da dukkan mai mutar minar mutakaddimina Minar mutaqaddimina wal da na da da na mutaakhirina.
yanzu wa qad kana fi man taqaddama min al-anbiya'i wa rusuli manikta man takasaba saboda al-mal daga cikin wanda suka gabata na annaba da mursali a wanda ya neman kuɗi ya kasuwanci to shine ma'anar saibo kundume wanda yake dan kasuwa ne neman kuɗi
قال و-
damul قال ودم musulmi المسلم la yuqaddamu لا alayhi يقدم عليه eh, إلا la yuqaddamu بأمر.
alayhi illa bi amrin أمر bayyin بين dinan musulmi ba a wato har masa To.
da yanke hukunci a kansa sai da al'amari wanda yake a fili to وما يترد إليه da ta'awilat تعويلات da kuma wanda wato zace-zace da fuskoki za su iya ɗauka To, لا بد من من إمناء إمعان النظر فيه.
نظر akwai buƙatar imanin nazari wato makaduba a tsaya a duba a duba a duba a duba shine ma'ana abin ya taji ila ta'anni abin abin abu a hankali sannan wa ta'ammuli ina buƙatar lura sannan ya buƙatar imanin nazari abu uku ake
To, هذا معنى shine ma'anar كلامه zancen sa shi da ya gabata To, وحكي عن أبي محمد بن أبي زيد karin Rahimahullahu.
wanda an kakkarta daga abi muhammad dan abi zaid al-qayrawani shine ma'abocin risala في من قال لعن الله العرب wanda ya ce la'anallahu al'araba Allah ya la'anci larabawa Mm.
wala anallahu bani isra'ila Allah ya la'anci bani isra'ila ولعن الله بني آدم ya ce la'anallahu bani adama Allah ya la'anci mutane وذكر أنه لم يريد الأنبياء sai ya ce shi baya nufin annabawa وإنما أردت الظالمين منهم sai dai yana nufin azalamai a cikinsu أن عليه الأدب adaba wato kadar sai jikin shi ijtihadi gaya masa sultani.
ko ya ko ya faɗi wannan alaihi al'adab alatabtar da shi bi kadar ijtihadi sul'a gurgudan abin da mai mulki ya gani ko alkali ko sarki ko gwamna Eh.
gurgudan abin da ya ga ya dace a masa in dai ya idlaqi ya ce la'ana Allahu al-araba إيه.
to sai a sai an tuhume shi la'ana Allahu bani isra'il sai an tuhume shi la'ana Allahu bani adama Allah ya ci mutane to wannan kalmar mutane ai akwai annaba a ce akwai manzanni alaihissalam larabawa ma haka in ka ce akwai annabi shu'aibu alaihissalam akwai annabi salihu alaihissalam akwai annabi hudu alaihissalam akwai annabi isma'ila alaihissalam akwai khatimun nabiyyin al-mursalin alaihissalam su biyar ne da mu annaba laraba in yace Allah ya la'anci laraba ya shuru to ya shigar da biyar dinnan in ya ce Allah la'anci banu Isra'ila kaga duk ƴaƴan annabi Yakubu alaihi salam annabi Ishaq annabi Isma'il da annabi Yusuf da annabi Yakubu duk wa'annan habita kan annabi Musa alaihi salam da annabi Isa alaihi salam da annabi Dawud alaihi salam da annabi Sulaiman duk suna cikin banu Isra'il shikenan la'anta ta hau kansu
وكذلك أبتى في من قال لأن الله من حرم المسكير Muskira.
مسكير haka nan ya bada fatawa cikin wanda ya ce la'anar lahu man karramal muskira Allah ya la'anci wanda ya haramta abu da mai sa maye وقال لم أعلم من an harrama da حرمه aka ritsa shi ya ce ban san wanda ya haramta ba وفي من لعنه to wannan shine hukunci sannan wa fi man la'ana hadisa حديثا la ya لا la ya يبي bi لا hadirul يبي libadi قادر العباد shi ya ce la'anci hadisin da ya ce la ya bi hadirul libadi hadirul libadi.
kada dan binni إيه.
ya sayarwa da mutumin ƙauye kaya a wata rawa ce walau kana a hau والآن ما جاء wato walau kana a hau ko da ɗan uwansa ne li abihi wa ummihi wasu ɗaya uwansu ɗaya shi na zaune abin ne wancan yana ƙauye ya kawo kajinsa zai sayar ko ragunan zai sayar ko rakuma zai sayar ko shanu ko hatsi ya kawo zai sayar to kada ɗan uwansa na cikin gari ya karɓa ya sayar masa a bar shi ya sai da kayansa saboda kasuwa ta kanta da kanta kurin dan birnin ya zo daman ya sanya gida da bulo إيه.
ya fulasce shi ya sa lantarki ka iya kwandishin ya waye mutumin kawai ku ba ruwansa in ya zo ya sai na da ɗan gidansa wanda ya saba watakila a yi daɓe a zo mata su ta a yi nakiya a yi ta kaɗa-kaɗa a yi daɓe shi kenan ya gina gidansa ya zamansa in ya samu ya zo ya sai daddawarsa ya so barkonansa ya abubuwansa dai na ciniki ya so yan kansa zai saka ranar kasuwa don saka ran juma amma da ya haɗu da ɗan buni sai cusa masa dogon buni har yanzu in ka sai da kayan nan sai ka buge unguwar sai ka gina gidan bolo sai ka rufe kwano sai ka je ka sako katon da janareto ka dinga kunna to ya kunna fita ne fitina da tsada za ta game duniya a nawa sai ko kowace yawansa daya an hana ije ya sayar masa ya bar shi kakan shi sai a kasuwa shi ko yanzu ikon Allah a kasashen kudu akan haka suke tafiya amma nan ko ba ma tafiya akan wannan duk wanda ya kaya kayan bune za su karɓa su kayan farashi sai ta tsada ta mamaye amma ka tafi can wajen su fatako da sauransu nan kudu ba haka suke ba idan ka kai tumatiri to sun yi rumfuna da gurin ajiyewa da tattasai albasa in mutum ya je kawai sai buhu nawa ka kai ko kwando nawa ka kai kwando ɗari biyar ko kona kwando kuɗin ajiyarsa naira biyar ne idan an sayar kamashinsa naira biyar ne amma dukkanin su ba wanda zai zaka maka baki a kan sayarwa kawai ajiya za su yi su ajiye maka in aka zo ka gama sayarwa kaf to ya kwana ɗaya ko biyu naira biyar sannan la'adar naira biyar sun karbi naira goma goma shi kenan su saka baki ka kawo kaya su dinga ganin sai sun ci riba wani ya dafa wani ya dafa wani na kama na kama kayan da za a sai da shi naira dubu ɗaya wa'annan su zo ya kama sai ya zama dubu uku to ba sa wasa amma nan ɓangaren da annaba sai yana muni masu wasa wancan kaya cikin sauƙi ko su koma gida da kuɗin su ramkaf sun tara kuɗi su sai naman su sai tantakwashi su sai man su na ja su sai bagin su tafi da shi gida ko ba abin da ya cuci wani to annaba sai ce Allah kada wannan binne ya sayo da mutum kauye kayansa so sai wani ya ji haushi sai sai Allah ya la'anci wannan hadisi
wala ana ma ja'a bihi sai kuma ya la'anci ma ja'a bihi abin da yazo da shi wanda yazo da shi
annahu in kana zarbil jahili sai sai ya ce ya kasance in ana masa uzuri da jahilci wa adamil ma'rifati ma'rifatin sunani kuma da rashin sanin sunna fa alaihi ila adabul wajibu to Allah tabbatar da shi da tabbata mai tsanani wato jikinsa ya gaya masa sosai amma shi wannan zarbil jahali shine farkon shiga musulunci bai wuce wata shida a musulunci ba sannan ko baya mahauda da musulmi ko bai san sunna ba da aka faɗa izi shi kawai sai abin ya masa rashin daɗi ko sai wannan la'anar da wanda ya zo da shi da hadisin gaba ɗaya to za a yi masa kuzuri amma sai Allah dabtar da shi da dabtarwa mai ciwo
وذلك أن هذا لم يقصد بظاهر حاله سب الله yace wannan ya kasance anna hadha lam yakasir bi zahiri hali bai nufi da zahirin halinsa ba sabballahi zagin Allah Wala wala sabbar sabbar rasuli ko rasulihi.
zagin manzon Allah sallama إنما man harrama hu min Ana nasi ma- ya ra'anci wanda suka haramta daga mutane abin yana nufi wato shi yana nufin wasa malaman fikihu da suka dau hadisin suka isan ba'i suka yanke hukunci sai ce su yake nufi kalmar za ta iya ɗaukan haka man harrama hu min Harrama hu minan nasi nasi ala na wato shahidu ne hawla.
yake nufi على نحو فتاة سجون فتاة.
أصحابه hatta su ununin wa sahabihi fil mas'alatil mutaqaddim في المسألة abu sakwatan kwacen fatawarsa nuni da malayan uwansa ko kuma almajiransa a cikin matsalar ta gabata ومثل هذا ما يجري في كلام Sufaha'i سفهاء الناس.
الناس kwatan kwacen wannan shi ma abin da yake gudana a cikin maganar su faha'in nasu wawayen mutane من قول ba a jihin بعضهم liba'adin لبعض shashen sai ga ɗan masa magana in sun zo suna wauta da katobara يا ابن ya bi na ألف alfifin zai a ga wauta ce a san wanzu wanda suka zo tsakanin nan خنزير.
sai balarabe a kashi kasar nan sai kawai sai ya ce wai a faɗa masa ya sunan jaki da hausa wasu mulhimar aka gaya masa siri ya sunan kare ya sunan kalib ce kare shi kenan to da ya tashi ina da bakin hali da ya tashi aure riga ɗalibai kenan wannan kalib kai kare ko kai buri kai kaza kaza to akwai masu bakin hali irin wannan a cikin mutane sai ya kuna alfahin zir ya dan wato kokobiro guda dubu wato alhanzir guda dubu wa ya ibn ati kalbin ya dan kare guda ɗari
wa shibhihi shibhihi min hujril qawli da makamancinsa daga bumbu wato kato ƙaran magana mummunan kalma ولا شك أنه يدخل في مثل هذا هذا العدد من العدد من آبائه آبائه وأجداده وأجداده jama'atin min جماعة al'anbiya من yace الأنبياء ba makawa a cikin wannan adadin yace guda ɗari da dubu duka wato yankin zirai ne to a cikin wannan adadin ba maka a cikin kiyasa da kakanninsa sai an samu jama'ar annabawa
ولا ألا بعد هذا العدد
munkadun ila adam عليه السلام wataƙila wannan adadin munkadun ila adam wakan ce munkadun a nan yana nufin yana tikewa muntahin ila adam yana tikewa zuwa adamu alaihi salam فينبغي زجر عنه ya kamata a yi tsawatar a kansa وتبيين ما جهل wata binin ma قائله jahila منه.
ka'iluhu minhu wato abibi za a yi a kwaɓe shi sannan a yi masa bayanin abin da ya jahilta a cikin abin da ya faɗa ce abin da ka faɗa ɗin nan zai iya jan geza ya zamana a cikin iyayen da ka faɗa da kakannin akwai annabawa tun da mutum dubu kaci wataƙila in aka dinga bin zuri'a zuwa dubun sai an kai kan annabi adamu alaihi salam ya kama an kace ɗari ɗin إيه.
to sai a kwaɓe shi kakka kuma sana gaya masa kuskuren abin da ya faɗa a cikin jahilci to abu na uku kuma ba zai wuce ba shiddatar adabi وشدة to الأدب an tsananta ladabtar da shi kuma harshen nan ba da haɗa kalma mu da haɗa musulunci na magana da yanzu a kan mu take duk za mu ji tsoro da mu da zuri'ar mu kada Allah jarabe mu da wannan Allah ya kashe mu zallatul lisan ya ba mu da sharrin harshe kan kauya yake Allah ya ba mu da shi
ولو علم أنه قصد سب من في آبائه من الأنبياء على علم ال- lokacin لقتل ya ce wa wa ulima walau ulima da an sani annahu kasa da sabba man fi aba'ihi min al-anbiya ala ilmi ya zagi wanda a cikin iyayensa akwai annabawa ya san haka ya zage shi to lokacin sai a kashe shi
وقد يضيق القول fi nahwi في نحو hadha هذا wato ana kuntata magana a cikin kwatankwacin wannan لو قال رجل lirajulin هاشمي hashimiyyin da zai faɗa ga mutum ba hashimi ba larabe ne ba ƙureshi hashimi لعن lahu الله bani بني hashim هاشم ya ce la'ana lahu bani hashim
وقال أردت الظالمين منهم ni a zaliman ciki nake nufi أو أو قال رجل من ذرية ذرية النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم قولا auren ƙabihan fi قبيحا abai في آبائه.
to wannan fa shi zamanin mu kenan in ya faɗa Eh.
ga wani mutum ne zuriyatin nabi sallallahu alaihi wasallam da cikin zuriyar annabi alaihi sai ya faɗa masa ƙaulan ƙabiha magana mummuna mara daɗi fi abai iyayensa أو من ko min نسله nasalihi ko kuma daga zu- wato nasali nasu wato zuri'arsa أو ولده aw أو waladihi ولده ko kuma daga ƴaƴansa على wanda yake علم nufi a nan wato mutum ya ya faɗa wa wani daga zura annabi alaihi ya faɗa masa wata kalma a cikin ƴaƴansa so nan min nasalihi aw waladihi abin da yake nufi shine wato shi mutum yana da dangantaka da nasalin nabi alaihi salam ko kuma waladin nabi alaihi salam waladin nabi alaihi salam shine ƴaƴan da Fadima ta haifa radiyallahu anha al-Hasan wal Husayn in ya zage wanda yake da dangantaka zuwa wannan ko kuma abin da alhassan da hussein su kuma suka haifa abin da isama shine nasir to in ya san mutum yana da wannan jinin izage shi إيه.
yana sane to kutila
على علم منه ala ilmin minhu yana sane cewa annabu min zuriyatin nabi Annahu min sallallahu alaihi zurriyatin wasallam nabi yana cikin sallallahu zuriyar annabi alaihi salam walam takun qarinatun qarinatun fil mas'alatai.
mas'alataini Mm.
kuma babu wata qarina Eh.
a cikin mas'alar ta katare ta kasisa tattare ba da ta abai hasisa ma'adil wacce take abadi nuna keɓance sashen iyayensa wa wai kirajen kirajan nabi nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma fidda annabi alaihi salam min man sabbahu minhum da wanda ya zaga daga cikin su to yana akwai haɗari ƙwarai kuwa Kai. wato haɗarin wannan yana cikin al'umma ake kowa baya kiyaye wannan abin ɗaukan abin ake kamar mai sauki bai ta yi mata haka na gida musamman in akwai kishi sai su yi ta faɗan maganganu wanda ba su da kyau in a nan ba a yi musu ba kowane yana shiga kabari za a kama shi ba za a kyale shi ba. kuma zai da har kiyama zai kai a haka kuma ana tashin kiyama ubangiji yake masa hukunci kuma wanda aka yi wa wataƙila bai bai sani ba ko ko da ya yi masa addu'a Allah ji kansa za yi addu'a ma ba za a ji kansa ba domin in sai dai in ya yafe masa wasa Wadda akwai haɗari sosai rayuwar wannan ta yau ta rashin tarbiyya da ake fama da ita
وقد رأيت الأبي موسى ابن مناصر في من قال رجل لعنك na gani ga الله musa ɗan manas liman ƙala lirajulin cikin wanda ya faɗa ga mutum لعنك الله ila adamu alaihissalam ya ce Allah ya la'anci ka zuwa adamu alaihissalam أنه إن ثبت عليه ذلك Kutila.
قتل in wannan ta tabbata haka ya faɗa to za a kashe shi
قال القاضي alƙari وفقه a الله yau shi mai ashafa ya ce wa faƙahullah Allah ya masa gaman katar وقد كان اختلاف الشيوخ هنا في من قال
shahidin لشاهد shahid alaihi bi shay'in malaman mu sun yi sabani fi man qala li shahidi wanda ya faɗa ga mai shaida shahida alaihi da ya shaida a kansa bi shay'in a wani abu wato an sami mudda'a alaihi ne an yi ƙaran mutum to sai aka zo aka ce a zo da shaida wanda zai ba da shaida akan abun wanda ya ƙara sai ka shaida ana zuwa da shaidar to sai shi wanda ake zargin sai ya ce wannan mai shaidatawa kaza ne ban yadda da shaidarsa ba
ثم قال له sannan shi wanda yake shaidar sai ya ce تتهمني tattahimu ni kana zargi na ne kana tuhuma ta فقال له sai الآخر ɗayan ya ce ya الأنبياء uyo ta hamuna تتهمون ba kai ba an ta dan na ba ma ana zargin su kuma kai waye to an samu matsala kenan Ai, na ce, to kenan mutane take ta yau ya dauke mats- martabar annabta kamar abu mai sauki da mutum ya dauko na abu nasa sai dinga kwatanta ya annabawa kaza nan na akwai wanda ya magana cewa wai- ya ce mutane suna cewa asiri karya ne ya ci annabin Allah wai shi dan ya taba shi kaga wannan hadari ne wannan karin magana ce ba daidai ba ce wannan karin magana in mutum ya ta shari'a sai ta kama shi ta hukunta shi
وكان شيخنا أبو إسحاق shekuna abu ishaq bin ja'far ابن جعفر eh, يرى قتله yana ganin kashe shi za a yi liba sha'ati لما شاءت zahirin الزهري saboda munin zahirin lafazinsa وكان القاضي أبو محمد بن منصور shi kuma alkali abun wadu bin mansur ya يتوقف kafa عن anil القتل katili ya to ya tsaya a bisa kisan ya ce a sai ya shiru shi ihtimal al-lafz عنده wato domin lafazin a gurinsa zai ɗauki an ne kuna أن khabara يكون خبرا ya zama labari yake yin an manta amman ittaham ittamahum min minal al-kufari kufari.
yana ba da labarin wanda kafirai suka tuhuma zabirai su larabu kafirai wawaye marasa adalci suka tuhuma annabawansu alaihi salam to in wannan yake nufi to zancen ya zama harshen damu saboda ka shi bai ce a kashe shi ba wa afta fiha qadi qurtabata eh abu allah ibn al-hajj shi kuma qadi qurtuba shine abu allah ibn al-hajj ya ba da fatawa bi na hawin min haza da kwatankwacin wannan amma fa ibn al-hajj din nan ba sahibul madakali bane ba wanda ya madakali bane
أبو عبد الله بن حاج إيه.
نحو النزالة.
هذا إيه. وشدد القاضي وشدد القاضي أبو أبو محمد محمد القاضي أبو محمد يا شدد تسفيده تسفيده wato sa masa mari shine tasfid تسفيد shi yasa annabi da kace in in ramadani yazo sufi da tilmala mara da tilcin sufi da tashiyadi shine tasfid
وقال ina سجنه cewa wana lugada ta hoki da fi kazazi da fadina ko karfidin rafidina hukunnal aimanina izal taqaina wa kana al aisarina banu abina fasalu saulatan fi man yalihim wasulna saulatan fi man yalina fa'awu bis sahabi wa bin sahabi wa bis sabaya wa ubna bil mudinki musaffadina shine wannan tasfid kenan saffade suna cikin maruruwa samun samari sosai wa adala su jina wa tsawaita kurkukunsa ya yi masa sun mastahlafa ba'adu sannan ya sa shi ya rantse ne mai rantse bayan haka ألا da zai تكذب ma shi da ke yi alaihi ya bisa ƙaryata wanda ya ba da shaida To, cewa wanda ya ba da shaidan nan shi bai bai yadda da shi wato sai a ce ya rantse to, إذ دخل في في شهادة شهادة بعد بعد من شهد عليه من وهل- شهد عليه وهل- wato in a cikin shaidar wanda ya bada wanda suka bada shaidar an sami rauni ya shiga wanda tuhuma ta shiga ba sai da ba za ta iya tsayawa ba sun ma'adalaka sai sake shi
وشاهدت شيخنا القاضي أبا عبد الله بن عيسى na riski shehunmu إيه.
alkali abu abdullahi dan isa to, أيام a ba'ibi قضائه lokacin yanke hukuncinsa a kotunsa kenan to, أتي برجل Eh, hatara rajulan an zo da mutum hatara rajulan ya faɗa wa mutum katobara bakar magana to, اسمه محمد sunan wanda aka gaya magana muhammadu to, ثم قصد إلى da قلبه kalbin sai kuma ya je tar da wani kare a kwance da raba فضربه برجله birjili ya sa kafa sai dunkuri karan ya doki karan وقال له sai ya ce da shi kum ya Kum ya muhammad kum ya Muhammad." muhammad Eh,
وأنكر رجل أن يكون قال kala ذلك zalika to sai shi mutumin ya yi musu ita shi fa bai faɗa ka ba
وشهد عليه كيف من الناس Eh, lafifun minan Lafifun nas.
minan nas.
sai jama'a daga cikin mutane suka ba da shaida akan haka yi فأمر به إلى ila sijin السجن sai ya ba da umarni a kai shi kurkuku وتقسى ta kasa تقسى an حاله hali to sai bibi halinsa ta kasi ke ta kasa an hali amma wanda yake nufi bin halin nasa aka kai shi kurkuku to sai a koma bayan rayuwarsa sai a ga da suwa yake hulɗa suwaye abokansa maganganunsa da yake yi a baya yake yi to da wani za a yanke hukunci Eh, in aka ga miyagun mutanen kawai ne duk abokansa kullum maganganunsa babu ladabi a ciki Eh.
maganganu ne babu girmamawa to sai a sa cikin hukuncin za a tsaurara hukunci in aka tarar ba shi da abokai miyagu sannan kuma maganganunsa da aka samu ba shi da miyagun kalmomi wani tsautsayi ne dai a yanzu to sai a yanke hukunci akan sauƙaƙa masa shine ta ƙasa تقسى an halihi عن حاله hal ya sahabu man yustarabu bi dinihi ka gani shi yana abotaka da wayanda ake kokwantan addinin su ba a amince masa ba فلما لم يجد ما kawai يكون ينقوي ribata bi itiqadihi yayin da ba a sami ma yi kawai ribata abinda zai karfafa wato kokwanto a kansa ba bi ضربه itiqadihi a cikin kudurinsa na zuci da raba hu bi sauti sai aka yi masa bulala wa da laka kuma ka sake shi alhamdulillah أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Allah saka da alheri ina roƙo da hannunka Allah tuna da wata matsala ce yanzu da ke shigowa a social media wato sallah za a zo da ita ana yi mai sallah sai ya ajiye wayarsa a gabansa sai a shi ina cikin sallar sai ya sa wato adda a ƙarƙashinsa ina cikin yin sallar ko zai ruku'u sai wani ya zo ɗauka sai fito da wannan addar ya bi shi wannan kenan wani lokacin kuma jam'i za a haɗa ana yi da yara da ƙanana da kuma yara haka mutumin ya yi ado da gemu na auduga da gashin baki haka yana tashi karatun bayan yadda ya kamata da ya fara sai ce sai fara da suratul bakara sai a rude da dariya duk sai kowa ya gudu sai a bashi a tsaye argatu malam da makamantan irin wannan kuma a cikinsu a ciki da za a zagi duk wanda aka ga dama a ambaci sunansa a zage shi to da haka muke roƙon malam saboda alfarmar annabi alaihi salatu wasalamu Allah ya toshe mana wannan kafar kuma ƙasashen turai ma da yawa sun toshe wannan saboda irin abin da yake haddasa musu su abin da suka ɗauka wato tattalin ina shiga cikin sirrin ƙasarsu saboda haka suka toshe shi domin kuma irin addinin mu suka sa a gaba iri iri iri don su bata addinin mu da yaran matasa salamu alaikum
kwanakin baya ai daga cikin limaman maka wanda ya kudu ba ya yi magana akan irin waɗannan da inda makircin da turawa suka shiryo mana ake nunono a gurare in an zo sai a nuno filin ka'aba ana dawafi sai a nuno ana ta'addanci ana kisa ana waye ana ta sokin wannan domin ƙaunar da musulmi suke wannan gurin kowa ya taso su yake halarci wurin nan suke so ta hanya ka su cire kima wurin a cikin zukatan masu tasowa shine to ita sallah in aka yi mata izgili ai kafurta ce ko wanda ya sallah ya kafurta yi yana faɗa cewa su kafirai in suka ji ana kiran sallah sai su ne wa musulmi izgili to wataƙila wanda suke hakan ba musulmi ba ne tsarawa ake so da mun zama rakumi da aka alada wanda ya zo sai mu sauka mu bi sai mu tafi akan haka wannan in babba ne baligi yake da sai a ji hankali ya daina tunda ba hukunci in akwai sai a hukunta shi to in ƙananan yara ne iyaye ne za su yi ƙoƙari su ga cewa sun hana 'ya'yansu irin wannan abun an cusa musu iyayyar wannan abu shine abin da ya kamata a yi a lura kuma wannan shi zamani da ya taho ƙarshen duniya ubangiji alkawari ya damar ya cika wutar jihannama da mutane to wannan magana sai ya cika alkawarinsa sai ya cika to duk wanda tsautsayi ya bi ta kansa wannan guguwar ta bito sai an cika wutar jihannama da shi Allah ba zai fasa ba sannan iblis tun daga ran da Allah ya kore shi daga rahama da ya kangare ya ƙi wa annabi adamu alaihi sujada da Allah ya kore shi sai sai na so kai mun daga mun kafa ka saurare ni har zuwa ranar tashin alkiyama Allah ya ce na maka tun da ya ga an masa sai ce fa bi izzatika la uwayannahum ajma'in da rantse da buwaye ka sai na fadda su duk ƴaƴan adamu da kamun haka saboda shi duk sai na mai da su iri na wanda za su kangare maka ba za su bi ka mun sai je ka su bi ka amma da kai da su gaba ɗaya sai na cika ku auta wacce riba mutum yin ya kare a wuta sai ba riba duniya ta ci riba da shi bai ci riba da zuwa duniya ba ya yi asara ta hankalin sai asarar lokacin sai asarar duke sai asarar zuri'arsa ya asarar lafiyarsa ya kamata amin a kiraye wa'annan abubuwa sai wani abu kuma da nake so na ji hankalin mu akan wa'annan maganganun shi kuma masu harkar ilimi musamman ilimin hadisi akwai hadari a cikin wajen da ake faɗa a yanzu idan aka zo malaman ilimin hadisi sun yi istilahi sun lalaba hadisi rukuni-rukuni akwai hadisi da ifi wani na nan ya haura iri 300 daban-daban to da an kawo hadisi sai mace ya cuna hadisin da ifi in ya ra'afa shi ba zai tsaya ba shi ne abin da malaman ilimi suka aji sai cire babban hadisi to kaga wannan kalmar akwai hadari a ciki babu ranar da in dai hadisi da ifi ne ba fa ƙarya ba hanyoyin in ƙarya ce sunansa maudu'i ta wannan ba hadisi ba amma da ifi hadisi sai dai hanyoyin da malamai suka bata karɓo shi a nan ne suke da soke-soke wani ma raunin nasa na haƙarƙarin wanda ya ɗauko shi ne haƙarƙarinsa bai kai ƙarfin na wani ba to idan mutum ya ce wannan hadisi rababbe ne to fa maganar annaba sai danganta rubewa babu ran da annaba zai furta kalmar tarbi har abada to da haka na jin hankalin masu harka ilimin hadisi su kokari almajiransu su ja hankalinsu a kan zama suna da laifi wajen furta kalma muddar abin ya shafi annaba alaihi salam ku kiyaye domin wayannan maganganun da alƙali da ya faɗa akwai haɗari a cikin maganganun da muke a yau Allah ko zai raga kuma ba kan wannan annabi mai tarin albarkar sallama wanda Allah yake so ya zaɓe shi kuma ya yarda da shi fiye da dukkan makhluki Allah ya kiyaye mu ya kiyaye haulan mu ya kiyaye mu zallatul lisan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai akarbukan lawo kiyaye harshe abu ne mai muhimmanci nace ko malam
annabi alaihi salam ya wanda ya ba da gaskiya da Allah da ranar lahira ya faɗi alkhairi in babu ya ja bakin su ishu shi ne kuma akwai wanda ya tambayi annabi alaihi ya ma a kawo ba ta kawo alayya bai kafa jiya mun tsoro a rayuwa ta kaf sai annabi alaihi ta kwanan sa mai albarka ya dora akan harshen sa mai albarka ya ce wannan shi na fi jiya maka tsoro gaba daya sannan sai ce to kuma wanda zai cuci mutum akwai harshe akwai al'aura wani za su su kai mutum wuta to da haka ana jin tsoronsa da mu'azin an jabal radiyallahu anhu ya ce annabi alaihi ya nusar da shi abinda in yi zai shiga aljanna ne san cuta ya ce yana da sauki ga wanda Allah ya so amma abu ne mai nauyi da ya lissafa masa tauhidi da sallah da azumi da sadaka da qiyamul layli kaf sai ce ko zan gaya maka ba wanda duk suka dogara a kansa in bai tsaya ba ba za su tsaya ba sai ce da shi kuffa alaika haza ka rike wannan sai ce rasulullahi a ce za a kama mu da abin da muke furtawa sai ce ka bani mamaki babu abin da yake za a yi daki a wuta da ka sai girbe girban karshe yau da Allah buɗe mana zai yi wanda duk suke makabarta a mu tambaye su me yafi damun su a barzakhu sai sun ce mana harshe ya fi komai haɗe shine wato gabar da ko shekara miliyan ya mutum yana kafirci in ya furta kalmar shahada shi ke ya musulunta naman sai haramta ga wuta jinin sai ya haramta a zubar duke saba mai riba ce ta to kuma shi ne zai furta kalmar da ko shekara miliyan addini zai rushe shi gaba to da abu ne mai haɗarin gaske shi ne ake ca lisan lafata sabo harshen mutum zaki ne yadda zaki zuwa ya kacaccala mutum ya ragargaza shi haka harshe yake gara zaki ya ragargaza mutum in ya ragargaza shi zai iya zama masa ma shahada amma wannan in ya ragargaza shi a wuta zai tafi wacce da karshen ta ma ya dawo a ciki Allah raba mai da sharar karshe Allah kiyaye
akarau kallahu ambatar zuri'a zuri'a lungura mata a shar'ashe ba abu bane mai kyau kenan a ai hadari ne kwarai kuwa a dinga faɗar zuri'o'i ana faɗa ai yanzu nan za a wuce ka'ida ana shiga cikin abu yayi zurfi akwai jinin annabawa tare da mutum shi ke tun da dukkanin mu daga adam muke alisa kowa ya ka dinga bin zuri'a sai a tare ya haɗu da wani annabi to don haka ka to ɓara mutum dinga cika baki akwai ba shi da kyau ba shi da kyau wani malamin a jami'a ba da ya ji za ka fara ka tobara ce ce try to avoid the generalization avoid the generalization generalization haɗari ne da shi avoid it ba shi da kyau shi ta masu koyon karatu dole su dinga zama masu ladabi ka zo za ka yi fahimtar ko ka kan tabo magana sai a kwabe ka lokacin kanmu na hayaki mana farkon ɗalibai a jami'a mun tashi magana sai mai ta kan gamota ce a ta idu itikadan jazuma kaza sai profesa annabi su ya ce la kula a zuɓun ya ce ina zato karka kuskura ka ce na yanki in matsalar ilimi ta zo ka kunyata yanzu nan ya ba da kai in ka ce ina zato an ga saɓani ya fi zama ce muku ne zato nake kullum tawaro ake so kai kamar isa karatu mutum bai koyi shi gurin malamai ba to wawa ne ka zama karatun jarida wajen malami ka gobi ne a ciki inda yanzu malami za ka koyi karatu za ka samu fahimtar karatun ta hakika mu za ka koyi ladabi da ba zai baka ka zama da rayuwa tana tafiya da wauta ba ba sa bari eh amin
Allah ya sa na to
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Da farko dai a malam zan gabatar da sako ga mutane da dama ɗaiɗaiku da muke haɗuwa da su suna yi wa malam fatan alkhairi tare da addu'ar Ubangiji Allah ya sa a wanye da duniya lafiya. Haka kuma suna addu'ar dukkanin magabata da suka gabata Ubangiji Allah ya yafe musu. Sai na biyu a tambaya ce ko kuma jan hankali da muke roƙon malam ai shi ne dai akwai abubuwa da suke ban tsoro suke tashin hankali na musamman akan wannan harkar waya malam ya sha yin lacca daban-daban a wurare daban-daban zan iya tunawa malam ya yi lacca akan musankan ya yi wa maza ya yi wa mata to akan harkar wayan nan malam al'amura da yawa suna faruwa da ni na shiga tsoron ma mutum ya kira ni a waya in shiga yin magana da shi in shiga yin magana da shi watakila zan iya shigowa nan wajen wani in shigo da shi ina magana tun daga lokacin da na shigo zan iya danna rikodin kai kana zaton da zuciya ɗaya na shigo duk maganar da muke yi da kai tun daga lokacin da na ce maka assalamu alaikum har mu duk abin da za mu yi mu gama da kai a rakodin fakaki haka kuma idan kiran mutum kai a waya shi ma zai iya danna maka rakodin musamman in ya lura maganganun da kake yi za su iya masa tasiri ya yi amfani da su ko don ya cutatar da kai ko don da ya yi wasu amfani da su a kan kansa ko kuma ka kira shi kai kana can kana ɗauka kai da shi kuke yi amma ya sa ka a hands-free ko a kasuwa ko a gida mata na yi maza na yi su sa ka a hands-free watakila maganar da kuke yi waɗanda aka saka hands-free ɗin ba su san kanta ba shi kuma ya danna ka a hands-free kana ɗauka kai da shi kuke yi amma ya sa ka a hands-free kowa da kowa yana jinka to malam ne sai na shiga tsoron wayan nan ma wayaya za a yi da ita ne ba ka da sirra a ko'ina kai da mutum ma kuna magana da shi kaka ya canja maka zance to kuma ya an shiga yin rikodin an sa ka a hansu to ni duk wannan abin ya tashi hankali na malam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shi wani abin da yake faruwa shine har yanzu ba ma tambayar kanmu shi ni musulmi ne duk wanda yake rayu abin da ya kamata ni musulmi ne sai ka nemi amsa shin musulmin ne in musulmi ne shin musulmi yana tafiya ba akan gudaban da annabi alaihi dora shi ba ko kuma yana da shakku akan abin da annabi alaihi ya zo da shi wannan duk abin da ya sa mutane suke kowa ya zama sakandam ya sakandanta baya tunanin shi musulmi ne ya dauka a sake iki kurin ya rayu sudan ba mai sa shi ba mai hana shi idan kuka yi magana da mutum kuna cikin yi in kaɗan yi haka kaɗan wayo ga dama ko hagu to wannan magana ta zama amana in mutum ya fita da ita to munafunci ya kama shi ya zama iza'atu mina khana sannan in kiyama ta tashi za a tashe shi a cikin tutar muciya amana waiwaye kawai in yi baya son wani ya ji to balle mutum a yi magana ya danna wa'insu suna ji an ya cuci kansa a nan da ya iblis ya zuga shi ya yi abin da yake so amma ran da ya shiga kabari to ran nan zai da nasa rayuwar nan so ake mu ci riba da ita ba ta ci riba da wani wannan shine na farko sannan mutum ya zo mutum yana magana yana tattare ta yana tattare ta bai sani ba kaga ya hayince shi kuma ya zama annamimi shi kuma annamimi annabi alaihi salatu kullu jannata qattatu annabi zai shiga aljanna ba sai in tuba yi so da ka dabi'u ne wanda ba na musulunci ba su mutane suka dauka wayar ta taho da dafi da sauransu sai kuma dauki dafin ciki yana amfani da shi na rushe kansu rushe kansa maimakon ya san muhimmancin rayuwa ya cire bata to ta wannan dafin da yake ransa a ciki zai cuci kansa ga baki daya ba wata riba zai ci sannan mu a kasashenmu sun bar mutane haka yanzu akwai kasashen da dirren da mutum ya kuskura ya yi rikodin ɗin wani to an gama da shi ina tsammanin sai ya tafi kurkuku wajen shekara goma in ya kuskure ya yi rikodin ɗin maganar wani suna magana ya yi rikodin ko kuma ana magana ya yi rikodin ya ji abin da ake wannan in ta bayyana kuma ta gane a ƙasashen na laraba na sa koci suke da wannan sai an ɗaure mutum amma wani mun zama kara zuba komai sai ya faru amma dai wajibi na imani imaninmu ya kamata mu hana kanmu tunda mun tabbatar rayuwarmu ba kara zuba ba ce akwai ran da za mu je mu game da Allah subhanahu ta'ala zai zube duk abin da muka yi da zare da aba sai mana hukunci a kansa to da haka sai mu kiyaye akan wannan mu zauna lafiya ita waya mai amfani da ita inda za mu ci riba inda za mu cutatar da kanmu rabu da wannan amma da yawa wannan tsatsa ce ta zuciya take dabo mu shi ki haka amma zuwa makaranta da sauraron karatu shi ne sa wayannan abubuwan su dinga fita daga cikin zukata karanta alkur'ani yana wanke tsatsa zuciya sannan in kana karanta qur'ani yake wanke tsatsa zuciya an ce to babban tasirin shine abokan zama da kai abokan zamanka wanda kuke hulɗa in ba su da kirki ko karatu ƙur'ani ba zai maka amfani ba sauraka dole ne mutane su dinga zama mutanen kirki suna hulɗa da mutanen kirki wanda irin wayannan mutum zai sai a kwaɓe shi wane bari wane bari wane bari da haka har sai yawan ko rabu da wannan tsatsar da za ta cutar da shi a duniya ta cutar da shi a lahira wanda lokacin da mutum ya sallama ya ce assalamu alaikum ai ya kace masa alaikun san ka ba shi aminci sa ba za ka hauce shi ba ba za ka yaudare shi ba kuma mutum ya yaudare shi me matsayin mutumin da ya wani ba mutum ba ya kamata wayan abubuwan kokari mu gyara su mu rabu da su saboda hadarin da suke ciki na rayuwar yau da gobe da kuma hadarin da suke ciki a rayuwar barzahu da hadarin da suke cikin an tashi alkiyama Allah ya kiyaye mu Allah ya sa mu amfani da ita ta inda za ta yi mana amfani duniya da lahira duk idanta da yake mai shari muna roƙon Allah ya makantar da shi makantawa dudum wanda ba ta ƙara amfani ba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara malam lafiya akwai sanarwa in Allah ya kai mu ranar asabar wannan mai zuwa karfe goma na safe a makarantar malam Ahmad Makaddani za a yi gagarumar lacca da malam ya gabatar a